بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويكفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما عباد الله خطبتنا اليوم تتكلم على طاعة الله ورسوله عباد الله قال تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول بالطاعة إذا دعاكم لما يهديكم من أمر الدين والجهاد لأنه سبب الحياة الأبدية والعزة السرمدية واعلموا أن الله يهول بين المرء وقلبه فلا يستطيع أن يؤمن أو يكفر إلا بإرادته وإليه وإنه إليه تشرون ويجازيكم بأعمالكم وقال واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة بل تأمهم وغيرهم وابتغاء بإنكار الموجبات من المنكر قال ابن عباس رضي الله عنه أمر الله المؤمنين بألا يجروا المنكر بين أظهارهم فإذا فعلوا ذلك فليهم الله العذاب ويحب ويسب الظالم وغيرهم والذنوب التي يؤم الناس كثير آثار كثير كإجرار المنكر منكر بين أظهارهم والمداهنة في أمر بالمعروف وإفتراء وابتكار الكلمة كلمة بدعة والظهور والتكاسل في الجهاد وحكم بغير ما أنزل الله واعلموا أن الله شديد العقاب ويستجيبوا لما يدعوكم إليه عباد الله وإنما يدعوكم به لما يهنيكم من الدنيا والآخرة واذكروا إن أنتم قليلا في الأرض مستضعفين في الأرض واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفين في الأرض يا أيها المؤمنون أي أرض مكة وغيرهم تخافون أن يتكتبكم الناس أن يأخذكم الكفار بسرعة فآواكم إلى المدينة المنورة وأيدكم بنظره عباد الله أيوم البدر بإنزال الملائكة وغيرهم ورزقكم من الطيبات الأغنائم لعلكم تشكرون نعمته فتجيبوا دعوتكم إلى ما إلى ما يزيدكم في نعمة الله تعالى وقال تعالى أيضا يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا الله ورسوله وتكونوا أماناتكم وأنتم تعلمون عباد الله وقد قال تعالى في كتابه الكريم إنما أموالكم وأولادكم فتنة لكم صالات عن الآخرة وإن الله عنده أجر عظيم فلا تفوتونه بمراعاة الأموال والأولاد والكيانة لأجلهم الدين أمانة وكل شيء من الإسلام أمانة تلك النعمة التي جعل الله لكم عباد الله وكان الرسول صلى الله عليه وسلم واتقوا وقال رسول صلى الله عليه وسلم كل وقال رسول صلى الله عليه وسلم المسلم أخو المسلم إنما المسلمون معنى المؤمنون إجوا وقال رسول صلى الله عليه وسلم لا يهد دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاثة النفس بالنفس السيب الزانية الم- التارك للدين المفارق للجماعة ويجيب إلى الله يا عباد الله ويريكم وقال تعالى واتقوا فتنة لا تصيبن واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون عباد الله واتقوا الله بالإنابة وغيره إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا أي فرقانا بينكم وبين الذي تخافون وتنجون ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم ذنوبكم والله ذو الفضل العظيم وقال رسول صلى الله عليه وسلم سقط يذلهم الله في ذله يوم لا ذل إلا ذله الإمام عادل وشاب نشأ في الإز- في عبادة الله ورجل قلبه متعلق بالمساجد إذا خرج منه حتى يموت ورجلان تحبان في الله اجتمعا عليه وافترقا عليه عباد الله ورجل ذكر الله في كلوة ففاضت عيناه ورجلا ورجل دعونا امرأة ذات منصب وذات شرف ومال وجمال إلى نفسها فقال إني أخاف الله رب العالمين ورجل تصدق بس- ب- ب- بصدقة فأكفاها حتى لا لا تعلم شماله ما تنفق يمينه اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك وأعداء الدين واصرف عنك الموحدين اللهم إنا نسألك أن تزلزل تحت أقدام اليهود والنصارى وسائر أعدائك وأعداء دينك يا رب العالمين اللهم لا تأخذنا بما فعل السفهاء منا اللهم آمنا في عدالنا اللهم آمنا في بلداننا ربنا توكل ربنا عليك توكلنا وإليك أمنا وإليك المصير اللهم اجعل خير أمورنا أواخرها وخير عملنا كواتمها وخير أيامنا يوم نلقاك يا رب العالمين رب اغفر لي ولوالدي ولجميع المسلمين والمسلمات عباد الله استغفر الله لكم فإنه الغفور الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على كاتم الأنبياء وإمام المرسلين سيد الأولين والآخرين سيدنا حبيبنا وشفينا مولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته bayan Allah muna jaddada godiyar mu ga Allah mai kowa mai komi wanda ya albarkaci rayuwar mu ya kawo mu wannan rana ta Juma'a rana ta 21 ga watan biyar hijira ta Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shekara ta 1446 wanda zo daidai da 22 ga watan 11 haihuwar Annabi Isa dan Maryam shekara 2024 muna roƙon Allah mai girma da daukaka ya datar da mu bayan Allah muna ƙara jaddada godiyarmu ga Allah muna gode masa muna neman taimakonsa muna neman gafararsa muna neman tsarinsa daga sharrace-sharracen kawunanmu abinda muka aikata wanda Allah shidar da shi da shirye muna roƙon Allah ka shidar da mu wanda ya bata babu mai shidar da shi Allah ka tsare mu daga bata mun shaida ba abin bauta da gaskiya sai Allah shi kadai cikin sammai da kasai ko bai ka gani halittarsa ce bayansa ne kuma mallakarsa ce yakan aikata da mu da yadda so bayan haka mun shaida annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam bawansa ne kuma manzonsa ne ira da nufin allah tabbata a gare shi bayan haka ya, ya bayan allah allah yana kiran mu ko da yaushe wanda suke musulmi da mu ji tsoron allah matuƙar jin tsoronsa kada wanda ya mutu face yana musulmi mai mika wuya ga Allah wannan shi ne kyakkyawar ba ga musulmi ya cika da imani Allah ka datar da mu sannan Allah sake kiran ga al'umma gaba daya da su ji tsoronsa wanda ya halice su daga rai guda ɗaya shi ne annabi adam wanda ya halice matarsa daga jikinsa sannan da shi da matas Allah ya yada al'umma maza da mata har tun daga farko har zuwa yanzu har zuwa ƙarshen zamani Allah ya ce mu ji tsoronsa wanda shi muke roƙonsa idan abu ya taso muna don Allah kai mu kaza ko don Allah ka taimake mu to Allah ya kasance a gare mu mai kiyayewa ne duk abin da muke aikatawa Allah sake kira ga musulmi lallai mu ji tsoron Allah ba su jin tsoronsa duk abin da za mu faɗa mu faɗi gaskiya mu kyautata ayyukanmu mu nemi gafararsa duk wanda ya wa Allah biyayya ya bi manzo sallallahu alaihi wasallam to ya kyautata ayyukansa hakika ya rabota da mai girma Allah ka datar da mu ba haka kutbar mu yau tana magana akan wasu ayoyi wanda suka kira bayan Allah da mu ji tsoron Allah wannan kiran da aka yi tun saukar alkur'ani hukuncin haka yake kuma duniya ta tashi bayan Allah ya kyautu ku duba yadda babban nimar da Allah ya mana yayi mu al'ummar musulmi muka rayu a cikin musulunci muna roƙonsa ya karɓi da muna musulmai ya Allah Allah da kansa ce ya kuwa inda kuka yi imani ku amsa kiran Allah da manzonsa lokacin da suka kira ku ga abin da ya shafi zai kyautata rayuwarku ta duniyarku ta lahirarku al'amari na addini musamman irin jihadi da taimako da duk irin abin da aka yi maku duk gunda kaji Allah ta yi allazina amanu to akwai ba da umarni ko hali a ciki to nan sai ce mu amsa kiran Allah da manzonsa shine mu yi wa Allah biyayya cikin umarninsa mu hannu da abin da ya hannu duk abin da ya umarce mu mu yi kokari mu sadar da wannan umarnin abin da aka hana mu mu nesance shi ne zaman mu lafiya kuma mun kyautata jin daɗin da kyautatuwar duk gare mu zai komo domin wannan kira shi ne sanadiyya na kyautata rayuwar mu ta har abada da kuma ɗaukakar da za a samu wanda ba ta da ƙarshe wa alamu ya ce ku sani Allah shi ke shafa kan cewa tsakanin bawa da zuciyarsa ba za ka aikata wani abu kyakkyawa kai imani sai da amincewarsa ba za ka aikata wani abubuwa sai da nufinsa sa'annan mu sani duk abin da muka aikata gare shi za mu koma kuma zai saka mana duk abin da muka aikata sai Allah ke cewa mu ji tsoron musiba wanda in ta zo ba za ta shafi azzalumai kadai ba wanda an hana mutu duk wanda suka kyaduwa to fa akwai tun daga duniya za ka ga irin sakamako irin wannan yana faruwa a kan wa'annan al'ummomi idan muka duba halin da muke na rayuwar mu ta yanzu na tsadar rayuwa da kashe-kashe da rashin tsaro da zinace-zinace da sace-sace ma'ana ba ya keɓantu ga kamar hukumar mu kaɗai ba ne ba ya keɓantu ga jiha kaɗai ba ne ba ya keɓantu ga najeriya kaɗai ba ne wallahi ka duba wannan yawan fitintinu kusan duk duniya ta shafa tuna bayan allah yanzu munan wasu shekarun da suka gabata wasu jihohi daga jihohinmu mutane nawa ne aka kashe aka bar 'ya'yansu marayu mata nawa ne a gabansu zawarawa ga sunan suna nan wanda ke har yanzu wannan abun yana tasiri mai yawa a wannan guraren sannan a yanzu gurare nawa ne kusan kullum za ka ji an je a sace wannan a ɗauki dukiya a ɗauki mutum dumi ke kawo irin wayannan a mudin nan da muke nan za ka je tun bazara ka gyara gonarka ka yi shuka ka gyara amfaninka amma wani yana nan bai aikata komai ba a dare ɗaya ya je gonarka ya ebe maka wake ko hafi ko mene dune wasu abubuwan da kake amfani da su ya ɗauko kuma shigo gari ya zo ya sayar ya biya bukatunsa shi yana gani kawai wannan kaga satar gonakanmu ba a bari ba ka dawo da shi a cikin gidan ma a shiga abun hawanka a shiga ɗauka duk me ke kawo irin wa'annan kuma muna al'umma musulmi bayan Allah idan muka duba barayin nan ‘ya'yanmu ne ‘yan uwanmu ne duk wasu abubuwa me ke haddasa irin wa'annan wajibi a kanmu mu yi karatun tanadu mu duba me ya za abin ke faruwa wallahi rashin karɓar kiran da Allah da manzo sallallahu alaihi wasallam duni Allah ce in muka ji tsoronsa zai sanya mana mafita daga abubuwan da muke tsoro ya yi mana kyakkyawan sakamako to idan ka duba karankar duniya yanzu yadda za ka ce duk ƙasashen duniya mafiya yawa ku duba yanzu daga shekara guda ko sama da shekara guda abin da ke faruwa mutane dubu nawa aka kashe a falastin mutane nawa ne aka raunata nawa ne aka masa asarar dukiya ya'ya maza da mata nawa aka kashe nawa aka bar su marayu nawa kuma aka bar su ba su da mazajensu a wannan ƙasa ku duba sudan wanda ke ƙasa ce ta musulmai dukkan su musulmai ne ku duba yadda mutum dubu nawa suka sanya a haɗu suka sanya an kashe wasu an kashe iyayensu wa an kashe iyayensu an lalata masu dukiya su zauna su rayu ma babu kuma kasa ce ta musulmi wannan wannan masifu da bala'in ka duba idan ka duba yankin rasha kasa ce ta arna da arna kullum ga su nan fada ake me ke kawo irin wannan wallahi duk saboda matsiyata yahudawa sun karkade mana kauna na shi'urin jin mu musulmi ne za mu yi gwagwarmaya mu sanya sanyoyiya da tsakaninmu mu bi amsa kiran Allah da manzonsa ya zamanto muka ɗauki tsari na constitution tsari na wani ne ya zauna ya tsara yadda ga za ku bi ku yi wannan wai demokaradiyya wallahi ƙarya ne babu wani demokaradiyya yanzu duk ka duba ka duba kasashe yanzu abubuwan da ke faruwa a kwanan nan wai kotu wai ne ne wai na barke duniyar da suke cewa sun ba da dama a kama banjamin na tunyawo mana shugaba na isra'ila da wasu daga ciki da kuma wani bangaren falasɗinawa wai a kama su kun ji furucin da ma'annan wanda allah tsine masu albarka mutanen amurka ne shugaban ke faɗa duk abin da suke bada ka ga ashe duk abin da ake kitsawa a gabas ta tsakiya wallahi abin da ke kawwa uwar gani muna roƙon Allah ya ubangiji Allah ka taimaka wa wayannan bayin Allah wannan Amerika duk wani wanda ke da irin wayannan da bai goyon bayan su ya ubangiji Allah ka lalata madaukakin su Allah ka karya su Allah ka lalata dakitin su wallahi kuma wannan ba ta samuwa sai lokacin da muka koma da Allah muka rike shi to nan ne in ka tashi za ka cimma nasara amma wannan kai baka rike Allah ba wannan kafiri ne to in kun tashi ba wanda ya fi karfi shi ne zai cimma nasara saboda haka ku duba irin rayuwar mu ku duba yanzu icce da za ka saya icce wai sai a ce ma ba da naira ɗari me ya kawo haka talauci da menene wannan an ce wai za a ci da menene wai tallafi da ake bayarwa shekara da shekaru kullum ta sai sai da ce gwamnatin daga na jiha da na tarayya kullum suna ta cin bashi suna ta lafta basu suka ina wannan abin da suka cire aka ce zai yi ya kyautu wallahi shugabanni da mu din mu dawo mu nasu mu daina yaudara duk abin ma da ku duba yanzu mai kana da kudi wanda yake wai ice ice wanda yake ba shigo da shi yake da kasar waje ba nan a kasar mu yake amma ka ta wai ice kwalli daya ba mai kauri ba naira ɗari gishiri wannan gida ka saya na naira hamsin kamar lokacin da wani daga cikin magabata ya ce nan gaba gishirin naira hamsin ba zai ba miya ba to gashi mun zo kuri duk kuma mun dauka muke wa gwamnatin tarayya ga mafiyata nan muna tare da ƴaƴanmu duk abin da muka rawa mun sha wahala shebu sai su kai cikin gidan su sake kuma abin hawan ka dauka a kai ga hukuma kun da zaka je a taimaka ma wai hukumar ka sani ba gashi amma dan din Allah da zaka baka da aika wala da kai wannan wannan irin rayuwa mun tafi rayuwa irin ta dabbobi ba tausayi constitution ma ba a bi balle dokar Allah to wannan daga cikin musibar da muke fuskanta wallahi yana daga cikin din dokokin Allah daga ciki abin da ke hana mu ma'ana zaman lafiya da kuma samun kwanciyar hankali shine in bin Allah da manzo sallallahu alaihi wasallam abun bakin ciki ka duba daga ciki wanda ke da awon musulmi ne ku tuna fa tun annabi yana raye yace man ya isminkum fa sayara iktilafan kasaba sai ce fa alaikum bi sunnati wa sunnati al-khulafa ar-rashidin zamanin ce za su habbai ce duk wanda ya rayu zai ga sabani mai yawa a addinance to ku tuna yanzu da banmu da annabi sallallahu alaihi shekara nawa an samu dubu daya da ɗaruruka ya faɗi wannan abu to ya ce tun lokacin za su gani yanzu za ka samu mutum musulmi ne wai yana da awon musulunci amma ya halatta zina ya halatta shan giya kuma komai wasu abubuwa kuma wai zai yabi Allah yana kira in kai magana ce menene kuma gashi nan kuma mutumin da ba ka tsammani ya goya masa baya waɗannan malamai wallahi sun cuce mu sun cuce mu mabiyata kawai sun bar sun danna sunna kuma da kuke gani duk matsala a cikin mu nake wai mutum ba dama ya gyara abu in ka gyara na gyara ai wannan shine zai yi amma an zo ku duba yadda duniya take ku gaya mun wace ƙasa ce kake ji ana kyautata doka ana bin dokar sun ce kai kusa da babu ku duba kwanan da ake abubuwan da ke faruwa musamman ƙasar saudiya ana bude wata gurare na wasanni na mai ne na abu duk duniya da ƙasashen musulmi gunda suke kashe kuɗi ɓangaren wasan kwallo ku duba duk bala'in da ake fa a Sudan wai wannan fada wai akwai tim din zuwa wata ke wai wai kofin wai kofin duniya ko na menene wai suna ciki ba suna wannan kwallon ba wai damuwar su ba ma abin da ke faruwa a kasar ba to wallahi tallahi mu komo mu koma wa Allah idan muka duba daga shugabannin da mu din duk yanda muke dama haka ake shugabantar mu tunda mun ji Allah mun ji bin dokar Allah dokokin gasu ba an hana mu ba ba za mu iya ba mutum ne zai aura mata za a haɗu a ɗauki amana ya rike ya ce za ka ciyar za ka shayar za ka yi kaza ya ce eh amma takadarin naka in yaje wasu ɗan lokaci kaɗan sai ka ji babu matar ita za ta yi cikin waya ka duba duk amanar ne ka ɗora masa ba in ya tashi kuma ya sake ta in an tashi babu adalci a gidansa ya ce kuma shugabannin nan azzalumai ne gashi kuma shi ma azzalumi annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ce kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatukum dukkan mu masu kiwo ne kowa wallahi sai Allah ya tambaye kan kiwonsa wallahi mu ji tsoron Allah wannan masibar da muke a ciki menene mafita mafita mu koma mu roƙi Allah mu nemi gafara ga zunubanmu ka duba ba annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah ya ce duk wani abun da yi an yafe masa in ma zai amma idan ya yi sallama ya sallame wace kalma take fara fito a bakinsa yakan yi astagfirullah astagfirullah ya nemi gafara amma kai kana nan ba ka neman istighfar ba ka in kaga ka jiwa Allah sai wata matsala ta same ka shine to mafita komawa ga Allah mu kyautata sallolinmu muna cika masallatayya amma abubuwan gaba daya in ka duba ayyukan babu me ke kawo haka yanzu ka duba ne ba su suna da ake lafto mana ka duba a menene in ka duba mulkin tun daga sama har kasa yanayin abin da yake da mudin da sudin duka gaji suna tsinne mana muna la'antar su me ke kawo haka duniyar kawai aka sa a gaba wai kai ka ji daɗi ka samu rufin asiri a duniya to in kana son rufin asiri a duniya da lahira ka koma dokar Allah ka yi wannan shi ne mafita ta mu gaba ɗaya Allah ya bayin Allah Allah mai kima da dauka ce in kuka ji tsoron Allah zai sa maku mafita amma kuka haici Allah da wanzu sallallahu alaihi wasallam to wallahi ku din ma wani wahalar tun daga duniya za ku fara shanta in kun je lahira kuma babu mafita don idan muka duba sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi wasu sifofi guda bakwai na mutanen kirki yan aljanna kaga da farko sai ce siffar farko shugaba shugaba ba wanda yake shugaban adali shugabanci na adalci ku duba ko a kasashen duniya yanzu idan shugaban kasar akwai adalci matalakawa ko arne ne daga zaman kasar yayi amma ko mutum musulmi ne in dai shugaban mugu ne matin amana ne wallahi zama ba zai ba to mu daga shugabannin kasa da shugabannin jihohi da na ina ne da na gidajen mafiya yawan wallahi a zaliman sun fi yawa kaga shugaba dai shugabanci abu ne mai girma inuwa ce ta Allah shi ya sanya ku kaliba a bayan kasa yace ga shi nan in kai hukunci hukunci ne na Allah bai sa yace kai to in kayi wannan adalcin to Allah zai sa ka inuwarsa shugaba adal wanda zai adalci an karɓar sifofinsa ya zama tome mai gaskiya mai rikon amana mai haƙuri mai menene mai haƙuri ya zama to to kaga idan aka samu shugaba yana da gaskiya yana da rikon amana yana da haƙuri yana da juriya a irin wayannan mun mai mutunci to wannan shugabanci shi ake bukata amma shugaban da yake makaryaci ne mai cin amana to wannan ko na ina ne ba zai ba sa abin nan ba za ba za a samu daɗin rayuwa ba kaga ashe shugabanci abu ne mai mahimmanci mai girma duk wanda Allah ya bashi kuma Annabi sallallahu alaihi wasallam ce duk wanda aka ba shugabanci idan ya kyautata wa ki abun kiwonsa ko a gidansa ne to ranar kiyama wannan abun da zai zama mata yana daga cikin wayannan amma idan ya haice su ya kuntata masa Annabi ta Allah ka kuntata masa shi ma kamar yadda ya kuntata kuma duk mutumin da aka bashi amana kiwo din ya walakanta to ba zai cika da imani ba Allah ka tsare mu na gaba shi ne saurayin da ya rayu a cikin addini ka duba yanayin ya rayuwar mu ta samarin mu ne yanzu duk abubuwan irin wannan zamu sauyin ba a ce na da akwai a duk da na da da na yanzu har duniya ta ce in kai wannan sifar to kana cikin wannan bayani sai mutumin da yake yana halartar masallaci komai salloli ba sa wuce masa komai yana kokari ma'ana mai addini sai mutane biyu wanda suka sanya soyayyarsu tsakani da Allah su komi za su yi za su haɗu don Allah za su rabu don Allah sai mutumin da ya tuna girman Allah ya zo kuma ya kasance ya tuna girman Allah shi ya tuna gunda zai je sai kuma ya kasance ya zubar da hawaye don tsoron Allah mai girma da daukaka shi ma wannan yana iya a sai mutumin da mata ma'abuciyar karanci yana ga ta kirki ne ta kira shi yana gaba domin ya yi zina da ita sai ce yana tsoron Allah ubangijin talikai wannan ma yana ciki sa'annan sai mutumin da ya ɗauki sadaka ya bayar da ita ya ɗauka hannun dama ya bayar hagu bai san abin da ya bayar ba jama'a mu duba rayuwar mutum yanzu irin yadda ake duba in ka samu gurin da ake zinace-zinace suka samu mafi yawa matasa ne musulmai da irin tsofin tsiya wanda duk mutumin da ya girma kasa da shi irin wannan to Allah yana fushi da shi domin mutane uku daga ciki Allah baya duba su daga ciki akwai mutumin da ke ya girma ya tsufa ya zama to kuma yana zina wannan ka san rayuwar ta lalace sannan ga shirke-shirke ga abubuwa gashi nan dunakin Allah da masu halin da talakawan kowa yau yanzu misali sai ka ɗauko mutum don taimako a wani guri da zai maka abin nan walla idan ya zo to in ya fara zama a gurin shi yadda kake sa riga shi ba ke me ya kawo haka rashin tarbiyya ta musulunci mun ɗauki tarbiyya sai hukunta ta neman duniya wallahi mu ci tsoron Allah bayan Allah sakonnin da aka ce isar maku akwai daga ciki hukumar alhazai ta karamar hukuma ko kuma ta jiha tana sanarwa duk wanda yake da iko wanda Allah ya sare masa zai je aikin haji to an bude magana karban kudin ajiya daga miliyan shida abin da ya saba daga wannan watan zuwa watan daya duk wanda Allah ya sare masa ya kokari ya bayar kafin wannan lokacin Allah ya taimaka na gaba kuma kamar yadda sakon da malam ya isa wanda yake ya shafi abin da ya shafi masu lura da abin hawa wannan an fada sauke kayan wai gyara kanka ba sauke mu rima bane idan ka gyara amfani ne kanka zai ko kuma babu dadi a ce kai a matsayin ka na musulmi kullum ai ma ka nasiya akan abu ya zamanto kuma babu abu saboda haka an an gyara mu za mu ji dadin gaba daya da fatan za mu gyara kuma muna yin addu'a ga mai martaba sarkin ninki kuma muna isar da sako shi ma halin da talakawa suke lallai ka san wani abu duk wani wa'azin da za mu yi a nan da gunda za a faɗa idan yau an ce mai martaba ya buɗi baki yake du masu yin kaza din nan a ɗauki mataki a kan hukuma ma'ana ma'ana fada za ta yi wani abu kansu to sun fi tsoron Allah abun ba tsoron Allah ba ne saboda ka muna kira ga mai martaba don Allah ya yi kokari ya bincika ya san irin abubuwan da ke faruwa nan a samu wasu abubuwan da ake a tuya mutane a ɗauki mataki amma sace-sacen ya yi yawa da gida da daji ko ba ɗaya ba ka da zaman lafiya wannan hukuma wajibi ne a kanta ta yi kokari ta kare dukiyar mutane da jininsu da mutuncinsu saboda haka sai shi ko mai mai girma girma shugaba na karamar hukuma muna masa addu'a da alkhairi irin gwagwarmayar da yake yi da cikin hakan muna roƙon Allah waɗanda mutane biyu za su dubi girman Allah su ga nurin da Allah ya ɗora masu su yi ta ƙoƙari su ga an samu sauƙi na irin wannan sace-sace da irin abubuwa domin in sun yi magana tashin ta fi shiga a kankari ubangiji Allah ka taimake su Allah ka ba su mashawarta na gari Allah ka raba su da munafukai mashawarta Allah ka ba su mashawarta na gari wanda za su taimaka masu idan sun yi abu na gaskiya su kara masu in sun manta su tunata masu kuma su ba su shawari mai kyau kuma kamar yadda aka yi bayani lallai in muka duba siyasa kusan ita ta kashe mu ba a kasar nan gaba ɗaya tun farko domin ka duba daga farko lokacin da ake nema irin matasanmu da ake so su yi wasu abubuwa to shi ne sai a saya masu abun baye a saya masu makami su je su zaunatar da ƴan wasu ko su ci mutuncin wasu wannan abu ne babu kyau wallahi duk wanda ya kar ka gani duk abun da kai kai kuma a matsayin ka na barawo duk abun da ka ɗauka komin kankancin abu in dai annabi ce kar a yi ko Allah ce kar a yi kai to bai in dai baka tuba ba to wallahi a alkiyama manzo sallallahu alaihi wasallam ce matsiyacin al'ummata shine zai tashi ga sallah ga azumi ga zumunci amma ya cuci wannan ya yi wannan a ɗauki aikinsa na alkhairi a kan mafiya karantar sannan abin da ya cuci mutane bai kare ba a rinka ɗaukar zulmansu ana lafta masa a ƙarshe ya shiga wuta Allah ka tsare mu Allah ka ɗaukaka musulunci da musulmai ko ina suke da kaskantar da kafirci da kafirai ko ina suke ina roƙon Allah ya gafarta mana gaba ɗaya a ƙuri kauri a za a tsare mu da wasu da